الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar uƙudatan min lisani yafahu qawli amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yawa Allah ta'ala godiya da ya ja rayuwar mu ya kawo mu wannan yini mai tarun albarka yinin laraba wanda yau ya yi daidai da 24 ga watan shawwal watan goma a cikin ƙidaya ta watannin musulunci yau hijira na da shekara 443 daidai da 25 ga watan 5 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan unguwan hamadu kafi fadar jihar gombe a bypass hamadu kafi fadar jihar gombe domin ci gaba da karatu cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin salih al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a daidai irin wannan lokaci wannan haduwa ta mu ita ce haduwa ta farko a shi wannan littafi bayan hutun azumi da sallah da aka yi kimanin akalla wajen kwanaki sun kai arba'in da wani abu kina akalla arba'in da biyar daga kama azumi zuwa yau wanda kuma akalla dai mun kai wajen wata biyu rabonmu da darasi wanda muke bibiyarsa a mako-mako a wannan masallaci to an dawo go Allah ta'ala ya mana jagora muna jin kiraye-kiraye da yawa a dawo karatu a dawo karatu yau za a dawo karatu to wa mata sha'una illa an sha Allah ba abin da zai faru face abin da Allah ya so son ka da abu ba zai yiwu ba in ba Allah bane ya so son Allah ga abu shine ke tabbatar da shi Allah ta'ala ka sa mu so abin da kake so Allah ka kaddara duk abin da za mu so dama can kai Allah kana son abin Allah ka datar da mu bisa daidai a dukkan rayuwar mu gaba daya a littafi ne wanda yake magana gaba da sallah sallah kuma ita ce a'azamul ibadat ita ce ibada mafi girma a dukkan ibadu da dan adam yake gabatarwa tsakaninsa da rabbul izza babu aikin da gaba za ta yi wanda kai ya kama kafar sallah ma babu ballantana ya kai ta ko ya fita ita ce farkon abin da ake bincika a aikin bawa idan ya mutu wannan ingantaccen hadisi ya tabbata manzon Allah ya faɗi wannan idan mutum ya mutu farkon abin da za a bincika gare shi aikin sa shine sallah idan ta gyaru ayyuka sun gyaru idan ta ɓaci ayyuka sun ɓaci wannan hadisi kadai yayi sai sa mai hankali ya kula da wannan ibada ba a bar wasa bace ba a bar wasa bace magabata tunda kan sahabbai har tabi'ai din mai bibiyar tarihin su to zai ga mutane ne wanda ba sa wasa da sallah duk abin da suke ba sa wasa da sakaci da sallah ingantacciyar magana ya tabbata cewa sa'id bin musayyibin rahimahullahu ta'ala an ce yayi shekara 25 a wani kaulin 27 ba a taɓa yin sallar jami'i ba da shi ba ba fa kwana ba ba ba watanni ba shekara sai dai shafi akalla shekara 20 da wani abu ba a taɓa yin jini babu shi ba kasan dai zai jinya aibo zai rashin lafiya zai larura amma san sa abin a rai sai Allah ya taimake shi wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi jihadi suka dage sai Allah ya buɗe musu hanyoyi inji Allah dage wasu da niyyar sa mai kyau sai Allah ya taimake shi an fahimci wannan a ba ma zancen watanni 25 ba yanzu a ce a cikin nan nan namu a kirga kwanaki biyar ma kadai a ce waye bai misin din sallar farilla a cikin waɗannan kwanakin ba kwana biyar zuwa yau a ce ba sallar da ka yi ta ba a jami'i ba a cikin namu zai wahala a san an fahimta amma su duk abin da suke yi ba sa sakaci da sallah duk abin da suke yi inda aka magana ce akan sallah to su ne akan gaba kuma haka mai gida sallallahu alaihi wasallam ya koyi haka sabai suka yi saboda din mai imani alamin sa na farko da za a gane kana da imani kulawa da sallah ba a wasa da sallah duk abin da zai faru inda zai kama cikas game da sallah kai watsi da shi komin girman sa in ka kwatanta shi da sallah ba shi da girma duk girman sa a duniya zaka kabari ita kuma sallah da ita zaka zaka ta bali kiyama saboda ka musamman muhimmancin sallah ba ta kulawa da gaske wajen ilimin yinta da yadda ake yinta da haƙuri wajen juriya da yinta da tambayoyin abin da ya rikice a cikinta duk abin da baka fahimta baka yi tambaya fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu ya zamto kana kulawa da sallah ba ma sallar ba mutumin da yake kula da masallaci to ma'aikin Allah ya ce Allah ya alƙawari inuwantar da shi a inuwan al'arshin Allah gobe alƙiyama akwai rajulun muta'allaqu qalbuhu bil masajid zuciyarka kullum tana damfar da masallaci kullum magana ka masallaci to irin tukwicin da Allah zai ma gobal kiyama ya inwantar da kai a inuwan al'arshin sa gobal kiyama to ballantana kuma kulawa da sallah din Allah ya mana jagora a muna cikin alhayya alfi'iliya lisujud wannan shine kanun labaran da muke ciki wanda ba mu fita ba lokaci ya ce mana alhayya alfi'iliya lisujud a wannan gabar muke mun yi darasi daya na biyu a cikin ita wannan gaba ɗin alhai'a alfi'iliya lissujud irin yadda ake so gabanka su aikata a yayin da kake sujada ya ake so ƙafafuwanka su yi ya ake so hannayenka su yi ya ake so guyoyinka su yi ya ake so ‘yan yatsun ƙafarka su yi ya ake so goshinka su yi da wani gaɓai ma ake sujada da wani gaɓai duka abin da shi wannan babi zai karanta da muke alhayya alfi'liya lisujud wannan kuma shine darasin mu na 47 kenan in ba manta ba darasin mu na 47 a cikin wannan littafi kuma a cikin abin da malam ya jeran ya jeranto a cikin abubuwan da suke zama hayya fi'liya lisujud mun yi kwaya ɗaiɗaiɗai har guda tara za mu tashi a mai namba na goma insha Allah a wani shafi ne yawa 119 a shafi na 119 farkon shafin ko nan ba ta goma lake cewa yunsabuka da mai daga cikin yadda ake so gabanka su kasance cikin sujada zaka toge yan yatsunka na kafa ka toge su irjin kafar ya taba kasa yan yatsun kuma su galla al'ibla an fahimta nan dab da ‘yan yatsunka na ƙafa shi ake so yi dangwali ƙasa ‘yan yatsunka kuma in ba da larura ba duka ana su miƙe su gala alƙilla shi ne yin sabu kadmaihi ka tabbatar da wannan ƙirjin ‘yan yatsun ƙafar ka sun taɓa ƙasa ‘yan yatsun kuma sun miƙe sun kalla alƙilla wayali su ba'adu ha ba'adu ‘yan yatsun kuma su haɗu da juna ba wai wara su za ka yi ba ‘yan yatsun ƙafar ma su haɗu da juna ka yi sujada kan nan dabda mafitar ‘yan yatsunka na ƙafa yi ne zai taɓa ƙasa ‘yan yatsun kuma su meke su kalli alƙibla kuma a haɗe yadda ake su hannayenka ‘yan yatsun su haɗe haka nan ‘yan yatsun ƙafafuwanka ma'ana su ka haɗe su a yayin da kake sujada yi ne wa yali su ƙuba a zuha ba abu wala yi fari ƙuba yana ba a san ka wawware ‘yan yatsun ƙafanka wa ru'usu asabiha alal ardi saman yan yatsun shine ru'usu asabiha ita kafar saman yan yatsun inda nake cewa kirjin ita kafar to nan ne ake so ya tabbatu a ƙasa muttajiha ila alqibla wanda yan yatsun da kafar da shi kirjin kafar gaba ɗaya za su kalla alqibla an fahimci wannan duka wannan kafarka da yadda ita kirjin kafar ake so ya kasance da kuma yan yatsunka ake so su kasance a yayin sujada sallan nan farilla ce ko nafila ce haka ake so an fahimta kuma da yawa akwai wani kuskure da muke aikatawa a sallah za ga mutum iya sallah amma kafafuwansa a ware idan yaje sujada wannan kafar ta dama anan wannan tagu anan an fahimta to kafafuwansu ake haɗe su a guda nana aisha ta ce ta sha taba kafar manzon Allah iya sallah ɗakinta sai ta ji kafafuwansu a haɗe suke in za ka yi sujjana suka gwama kafafuwanka su haɗu da juna ba ka wara su an fahimci wannan wannan shine hadisin da na Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gande yake qala ba'd ulama wa su daga cikin malamai suna cewa wa yattaki'u alaiha hasbu al-istita'a min ajli an takuna al-asabiya mutajiha ila al-qibla kafan dai ana so ka dogara akan ta to duk dai ma yanda zakai ka dogara akan ta amma abinda ake so in zai yi dai yan yatsun kafar su kalli al-qibla wannan duka ana yi ne sanadiyar masu larura ta jinya ko tsufa ko ciwon kafa ko abin da ya kama da wannan idan da larura ba za a kallafa ma kai yanda mara larura zai yi ba domin malaman usul suna cewa ad-daruratu tabihul mahdurat ita larura tana halattar da abinda akwai laifi a kai shi larura tana halatta ma kai sallah a zaune in kuma lafiyar ka kalau za ka yi sallan farilla a zaune Allah ba zai karba ba sallar ka ba ta yi ba an fahimta nan to shine maliki cewa duk da yanda zai yi ka samu dama yan yatsun ka sallar sallar suka la qibla li anna ba'd an-nas takunu ibhama tawila wa an za ga in yatsun nasu na kafa suna da tsayi wata kunu lakinsar kasira ko kuma a ibahama tsawila manuni na ɗan yatsa wani zai zamto dogo ne wa ya kunu lakinsar a kasira kuma a kinsar dama sun ce wannan shi ne sababa sababa ibahama alwusta albunsar alkhinsar wannan su ne sunayen waɗannan ‘yan yatsu khinsar shi ne ƙaramin ɗan yatsa bunsar shi ne mabiyi alwusta na tsakiya asababa ko asabaha shi ne wannan manuniya ibahama kuma wannan babban ɗan yatsa tumale ce wani za ka ga ibaha ibaha ibahamihi ɗawila ibahama wannan babban ɗan yatsan dogo ne wa yakun la khinsar kasira kuma karamin dan yatsan zai zama to gajere ne jiddan sosai an fahimta law arada an yusalli la khins an yasila la khinsar ila al ard da a ce zai iya so dan yatsan sa din karamin ya taba alqibla ya taba kasa to masaba ba zai samu dama ba domin iya can a ƙarshe yake shi bahi da tsayi ana ganewa idan ɗan yatsan ƙafar mutum ba shi da tsayi dogon ɗan yatsan babban ya fi tsayi to idan ya ce zai yi yadda zai har ɗan yatsansa ƙaramin ya taɓa ƙasa to babu shakka ba zai yi ne mastaɓa ba zai iya ba domin haka halinsa take kuma haka ainihin allah ta'ala ya tsara masa rayuwar shi malai ci gaba da cewa rawa muslim min hadisi aisha ta radiyallahu anha imam muslim akwai hadisi ingantacce daga nana Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha Allah ta'ala ya kare da ita kada take cewa fa qultu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma eh fa qultu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laila min al-firash faqattu kenan faqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laila min al-firash wata rana taba neman manzon Allah ne rasa shi a cikin daki a matsayinsa na matarsa take faɗar wannan da dare sai ta neme shi a cikin ɗaki ta rasa ta ta neme shi ba ta ji shi ba falta masahu sai ta sa hannu take lalima inda mazan Allah yake fa waqattu yadayya ala batni qadamaihi sai hannuna ya je kan tafin cikin kafafuwansa wa huwa fi wa huwa fi fil masjid a lokacin shi manzon Allah sun ce fil masjid iya cikin sallah ko fil masjid iya cikin masallaci domin ɗaki na nashi a lokacin a yanzu ya zama masallaci wa kuma mandumata ne sai ta ji ƙafafuwan manzan Allah a haɗu suke gaba ɗayansu magana na faɗa ɗansu ga mala yawon bayan da hadisi ƙafafuwa haɗe su ake ba waro su ake hadisin musulmi ya fito da shi da imamun nasa'i kamar yadda mai malami ishara a wannan wal yadul wahid la taqa al qadamain sai malik ya ce hannu guda ɗaya ba zai iya ya ilalama ya ji kafafuwa inda suke ba hannu ɗaya dai dole sai hannu hai hannuwa guda biyu shine wal yadul wahid la taqa al qadamain illa iza kana madmumin hannu ɗaya ba zai iya zagaye kafafuwan mutum ba har sai dai hannu biyu gaba ɗaya sannan za a shafa sai a jiyan da kafafuwan suke alal akalli dai cewa wannan hadisi yana mana nuni cewa manzon Allah idan ya tayi sallah haɗe kafafuwansa yake kamar yanda amalin ya ishara ga wannan hadisi walin nasa'i a cikin sunan na imamun nasa'i Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa fantahaitu ilayhi wa huwa sajid na na Aisha take cewa sai da ne faci manzon Allah sai na jihi iya sujada a lokacin iya sujada wa qadamahu madmumatani kafafuwansa gaba ɗaya biyun a haɗa suke ba a ware suke ba wa haka za ja fi sai ibn khuzaima haka nan hadisin yake cikin littafin ibn khuzaima annan nabiy sallallahu alaihi wasallam yadummu ihda rijlaihi ala ila al-ukra fi hali sujud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haɗa kafafuwansa ya dode ya haɗe da ɗaya a yayin da yake me a yayin da yake sujada ya haɗe kafafuwansa biyu da waccan sifa da aka karanta a baya a cikin yanayin ta na sujada wa ƙala ba'adul ulama wa an daga cikin malamai suna cewa la ta dummu ƙadamani ba za ka gwama ka haɗe ƙafafuwan kaɗin ba wata kunu bi hasbil insan ƙafafuwan ana so a mai da su a yanda gwargwadon iko ɗan adam yake wannan kuma malam iya so ishara ga masu larura ne an fahimta akwai wanda larurarsa ba za ta sa iya haɗe ƙafafuwansa a sujada ba domin jinya ko abin da ya kama da wannan to shine malaki ishara ga wannan magana ta wansu daga cikin malamai amma malamai sun ce sai dai masu larura su ma malaman suna ba da fatawa ne kan masu larura wanda suke da larurar ba sa iya gwa masu haɗe kafafuwansu a guda yi ne wata wata kuni bi hasbil insan zai zamto gwargwadon yadda ɗan adam yake faiza kana masajid nahifan ko ko faiza kana sajidu nahifan idan mai sujjadar mutumin da yake salar nahifan ba shi da kauri dan guntu ne haka ba babban mutum ba yuqassir ma bainahuma wanda zai iya haɗe kafafuwan nasa ba tare da ruwa ba to wannan zai iya yi ba matsala amma wa iza kana badniyan badinan idan ya kasance mai babban jiki ne ya dawilu ma bainahuma to ba zai iya haɗe kafafuwan dole ya ware su ya raba su guda to haka ma ya fito da abin gaci nan akalla dai laruru ita take jagoranci wajen a baka dama kai abin da nassi bai tabbatar ba wa qala ba'd ulama malan da yake cewa su daga cikin malamai suna cewa la tudammu alqadamani kada ku haɗe kafafuwan ku yayin sujada bal yaj'alu bainahuma miqdaru shibirin wa sanya tsakanin kafa da kafa akwai kamar ɗanin ɗan yatsa tsakani wa haza da'awa tadammanat aini male ce wannan da'awa da aka ce ku yi hakan to tana buƙatar ta kunshi abubuwa guda biyu tana buƙatar nasi na farko dai kenan aikin ibada ya yan uwa mu sake ganewa mu fahimta duk abin da addini ne ba a yin sa ba ka cewa a yi sai da dalili an fahimta komin kankantar abu addini komin girmansa bisa tsarin da malamai suka ce ba za ka ɗora mutane aka ba ko ka kafu aka kana yi da dalili abubuwa ne guda biyu akwai al'umur na ɗabi'iyya wal akalaƙiyya akwai al'umur addiniya ɗabi'u da abin da ya shafi abubuwa na mu'amalat to wannan abin da ake bukata ga kai nassin da ya ce kar'ayi ita kuma ibada nassin da ya ce ayi ina ba ta kuna fahimta ta wannan wata ka'ida ce ta malamai nake so na fito muku da ita fili kowa ya fahimta maɗau sallah maɗau azumi mu ɗau zakka mu ɗau aikin hajji mu ɗau aure mu ɗau ibada ta lahiya mu ɗau ibada ta martaba da girmama iyaye mu ɗau ibada ta kula da marayu to duka wannan ɗan adam bai yi su ba bai fahimce su ba a matsayinsa na musulmi hidinasi a ƙimu sala wa atu zaka walillahi ala nasu hijjul baiti mani saba ilahi sabila an fahimci wannan a fanki kuma tsabala kuma ne sa'in masna wasu lasawaru ba allah ya ce ku taimaki marayu ko ku kula da su wabtar leta mata iza balagun nika dukkan irin wannan abu akwai nassi a kansu wajen aikata su amma idan ka zo gidan mu'amala kamar cin abinci da shan abin sha da kai aboki da wani da kai kasuwa irin wacce to duka abin da shari'a take so ka hauka sai in akwai nassi wanda zai ce kada kai wannan abu yanzu misali Allah ya ce huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da gani da abin da ka sani da abin da baka sani ba a wannan doron duniya iya yawo to Allah ya ce ya halicce su ne don mu duk abin da Allah ya halitta kaga wannan min babil mu'amala amma akwai abin da Allah ta'ala kuma yi ishara kansu na harkar ci da sha kada a ci kada a sha kamar ya takaita a cikin sotul ma'ida hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal hamul khinziri wama uhilla li ghairi llahi bi wal munkhadika wal mawquda wal mutaraddiya wan nadiha wama akala sabu illa ma zakaytum wama zubi ala nusubi wa an tastaqsibu bil azlam zalikum fisq kaga wannan abin da ya shafi harkar nama in kai mayan nama ne ko to shari'a ta haramta ma duk mai tarka ba za ka ci mushe ba yau ka san akwai mayan nama ai wallahi yace in bai ci nama ba ya iya bacci an gane to duk mai ya tarka da nama waɗannan da aka lissafo to shari'a ta ce ma haramun ne almaitatu waddamu wal hamul ziri naman alade wa ma uila la ghairi la da abinda aka yanka da sunan wani Allah wal munkanika dabbar da aka shaƙe ta ta mutu wal mawquza da wanda aka jefe ta ta mutu wal mutaraddiya da wanda ta gangaro daga sama ta mutu wannan tsiha da wanda ta soke ta da kaho ta mutu wamma akala sabu da wanda dabbobin namun daji saka ma suka yi gargala ta ba a yanka ba ta mutu duk wannan haramun ne ba za ka ci ba an bayyana to kaga in an zo babin mu'amala to nasi iya nuna abin da Allah baya so a yi ne amma an ka ɗauke waɗannan duk komai halal ne yanzu aka zo ka ce ina nasin cin naman farin sa sa ne fari sol ina nasin cin naman sa ina nasin cin bijimi ja ko baki ina nasin cin naman ɗan taure ko rago kaga inda ba sa cin wajen sayakin lintu halal ne a fahimci wannan idan ka zo harkar matan da aka ce ba za a aura ba sai Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min rida'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna fa in lam takun dakaltum bihinna fala junaha alaykum fa wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf dimmacin duniya ta haramta ka aure tana wannan layi in ba ta wannan layin to za ka aure ta ba matsala an fahimci wannan duk matar da Allah ya haramta ka aure tana wannan gida in ka di daya biyuwa ka je karshe ba ta ciki to za ka yi aurenta an fahimci wannan to kaga wannan nasi ne da ke nuna abinda Allah baya so na mu'amala ya ce ban da wannan ya yi nuni amma an gaba ka ci a nuna ma nasin da ya ce ka aure mace yar gombe fara doguwa ina so dole sai an nuna min nasan da yace yar gombe zaka aura kaga ya kai aiki ko yar Kano zaka aura ko yar Jigawa zaka aura ko yar Maiduguri misali amma sai ka ce akar maka law in dai macen da kake bukatar nasi ce a kanta to sai dai wanda Allah ya ce ba zaka aure ta ba in ka caje wanda ba zaka aura din ba ba ta ciki to halal ne ka aure ta ko a goma shi take an gane ku ko a anambra take ko a ina take in dai ba ta cikin wannan layin da za ka aure ta an fahimci wannan da Allah ta'ala ya so ya haramta mana abin da za mu sha sai manzan Allah ya hadisi umumi wanda manzan Allah ce kullu muskirun khamr wa kullu kamrun haram in dai abin sha ne manzan Allah ce duk abin da zai sa kamaye idan ka sha shi ta wannan giya ne duk kuma giya haramun ce shikenan ina nasin shan koko a koko ai baya bugarwa ko ko yana bugarwa yau ina nasin shan coca-cola da mirinda da five alive da ten alive da waye dukka ma'aunin gwadawa shi ne ba ya samayi inda ba ya samayi ya tsallake skili allah abin da yake samayi ya haramta mana to wannan shine ma'aunin gane abin da allah ya halatta a mu'amala amma kusa akwai wasu yan takifi a yau da ba su fahimci addini ba ai abu kaza dole a kawo nasin da ya ce za a yi amfani da lasifika a masallaci misali kaga wani ya iya da saura tukun bai gane addinin ba ma bai gane ba lasifika mu'amala ce da ita da ba ita da za mu yi sallah ai sun ce misali yin kaza yin kaza bid'a ne to ai a kawo abin da ya ce ai manzon Allah bai sallah da lasifika ba akwai yan wannan takifan sai ya ce akar maka Allah ai ai tana cikin mu'amala ai Allah bai haramta ai ba inda ya haramta da ya faɗa to wannan shine mi iyar yan uwa da za a zauna lafiya cikin addini ka fahimci nan ka fahimci nan ita shari'a kullun abinda take nuni game da aikin ibada sallah azumi abubuwan cikin sallah zakka abubuwan jikinta da sauransu to abinda aka ce kai ake so sai an an ce kai su kuma wancan sai an ce ka bari za ka bari wannan shine mi iyar na gane mu'amalar da ibadat an fahimci wannan to anan da malam yace wa an su malaman sun ce kada ka haɗe ƙafafuwanka a cikin sujada ka bar tsakani bai fi ɗanin ɗan yatsa tsakaninsu ba to kaga wannan maganar idan babu nassin ayi to ta zama shimta ta zama tatsu ne kenan amma me yasa kake haɗiya domin ka ji nusus a baya an ce a haɗe manzon Allah yayi na na aice ta ce ta ga manzon Allah ya ta taba kafafuwansa a sallar ta ji a haɗa su kike nan dalilin ka kenan tunda an ana so ayi an samu nassin ayi amma wanda ya ce kada a yi to akar muka laumuna bukata sai kaka nasi ba yin bayani kawai da baki ba zai gamsar ba ba zai gamsar ba misali ga kadiyya ta wata uliyu na alil yusra a sallah da haka hannun dama a sa akan na hagu a cikin sallah kaga ko daga bacci ka ta haida ina da hadisai akalla ina da sahabban hadisai sun kai guda bakwai suna nan in kuma a rubuce ne ba sun kawajen goma sha ɗaya duk sun ce sun ga manzan Allah manzan Allah ya faɗa manzan Allah ya yi sun gani sallar annabawa duka ka tace duk diga suna amma kai ka ce in ba za mu in ka ce ba za mu fito kawo dalili a karam kallon ba wani zare ido ba wani faɗa hatu burhanaku in kuntum sai kenan magana ta kare in ga jana da ruwa addini ko ana rigima ai nasi aka rasa ai ni dai ina yi ga dalili ina yi to kai kuma da kace karne kawo dalili karne shikenan idan babu dalili shikenan bazan bi ka ba domin Allah bai turo mun kai ba yau Allah bai turo manzon Allah Allah ya turo mu kuma ya ce ayi yasa shi zan bi amma kai kuma Allah ya ƙara girma Allah ƙara malinta ta yi tsawo amma bazan bi ka a wannan gumba tunda na san kai ba annabi bane ba wahayi yake ma ba to wannan fa shine zama akan sunna baka addini dan wani wai dan kara ba compromise a musulunci ai na goya ma baya ne wani solidarity da musulunci kawai qala Allahu qala rasul me manzan Allah da sahabbai suka yi me nasu ya tabbatar to shi ake addini a kansa idan kana wannan to kai ne musulmi hakan musulmi na gaske kenan Allah ta'ala ya ba mai kunyawa sai malik ya cewa wannan da'awa tana buƙatar abubuwa guda biyu ash-shay'ul awwal at-tafriq wa shay'u thani annahu bi miqdari shibr wannan sai masu magana sun ce ana so ka bar tsakani tsakanin kafafuwanka sujada kuma tsakanin ma kai kamar ɗani ɗan yatsa sai ce akwai barin tsakani ne tafrik akwai kuma shi kansa tafrik ɗin a mai mikidari na shibir ta ɗani ɗan yatsa na hatajul ana ila dalilai sai malam usaini ce to anan ba muna bukatar dalili ba dalilai guda biyu muke bukata tun da cewa kai ayi ita kuma ibada duk abin da ka ce a yi to dole sai ka goyi bayansa da nasi idan babu nasi ina jaddada muku wani abin ba zai yi ba tunda manzon Allah Allah ya sauka masa da aya cikin suratul maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radidakum al-islam madina manzon Allah a hajjin ban kwana kwana 83 kafin ya koma ga Allah yace ala hal ballagatu risala yace na isar da manzancin da Allah ya tuni suka ce eh ka isar sai ce Allah wa fashhad Allah wa fashhad Allah ka shaida kuma ya ce babu abin da zai kusantar da ku aljanna daidai ɗani ɗan yatsa sai da muku bayani a kai shi ba abin da zai kai ku ta daidai ɗanin ɗan yatsa ba ta nuna muku shi duk abin da ake bukata manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam an fahimta nan to saboda haka duk abin da ake bukata a yi a addini to akwai dalilin yinsa akwai dalili abin da babu dalili kuma saboda haka ba zai zama addini ba yasa Allah ta'ala ke cewa manzan Allah ka ce da su kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin hadhihi sabili wannan shine tafarki na da nake bi na addinin musulunci hadhihi sabili ad'u ila Allah ad'u jari wal majrur ina kira zuwa a gabi abi Allah ba abinda nake kira mutane illa abi Allah azamto mutanen kirki masu gaskiya masu addini masu amana an gane to sai manzo Allah ce ala basira amma kiran da nake yi ni da na zama jagoran kiran to akan wani haske daga Allah nake ba ra'ayin kaina bane sai da Allah ya ce a yi sannan na ce a yi ba ni na ƙirƙiro ba shi ne ala basira ala hujjatin wadiha akan hujja bayyananniya wanda Allah ya ce a yi an gane da kyau ko ni ɗan ƙarin bayani mai sharhi ne mai fassara ne amma manzan Allah bai taɓa ƙirƙirar wata ibada da raɗin kansa ba duk abin da manzan Allah ya faɗa to Allah ne ya ce a yi sai manzan Allah ya fassara kuma ya bayani an fahimci wannan da kyau to saboda ka duk wanda zai ce a yi abu kaza addini harkar sallah ne harkar jan limanci ne harkar waye-waye duddai harkar duddai abin da kasa inda ibada ce abin ya shafi sallah ya shafi azumi ya shafi masallaci ya shafi zakka ya shafi kaza to ana so dole sai da dalili ba wannan fa shine addini ya yan wa ku yi hakuri addinin wannan shine addini a tsaya akan dalili shine addini idan babu dalili wani abu bai zama addini ba sai malai cewa al'awwal dalilin farko da muke bukata kan waccan magana dalilu tafriq wanda ya ce kada a haɗe ƙafafu a cikin sujada a ware ƙafafuwa to ana bukata ya kawo dalili tunda cewa ya yi a yi sai ya kawo dalili wadda dalilu sani dalili na biyu annahu bi miƙida da shibiri a ce kuma raba ƙafar masu daidai gwargwadon ɗanin ɗan yatsa shi ma wannan dole ana bukatar dalili wani abu da ya kamata ku ƙara ganewa shine duk ibada mu'akkata da ibada wanda take ta'allaki da azzamaniya to duka Allah da kansa shine yawan ibada mai lokaci mai rana mai zamani to hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kirkira mata ba Allah ne da kansa yi yanzu ku dauka lokutan sallah guda biyar bayan Allah ne ya ce ayi sallar to lokutan sallar ma Allah ne ya fada aqimi salata liduluki shamsi ila gasaqil layl wa qur'an al-fajr ina qur'an al-fajr kana mashhuda ku tsaye da sallah lokacin da tayi duluki ma'ana tayi zawali sai malamai suka ce zawalu shams shine sallar azhar la'asar ta shiga ciki liduluki shamsi ila gasaqil layl har dare ya raba biyu ku tsaye da sallah har dare ila din iya cikin harful jar ne ila har zuwa dare ya raba biyu shine sallan magriba da isha an gane ko sai ce kuma qur'an al-fajr sai ce kuma da sallan asuba ita an ce mata qur'an al-fajr yu'abbiru bil qira'a li anna al-qira'ata fiha atwal an ce mata qur'an al-fajr qur'an al-asuba domin an ce ibnu kasir yace abinda yasa Allah ya ce qur'an al-fajr domin ita ana tsawaita karatu a cikin ta yasa aka ce mata qur'an al-fajr a fahimci wannan to kaga Allah ya faɗi azhar da la'asar ya faɗi magriba isha kuma ya faɗi sallar asuba manzon Allah kuma sharhi yayi ƙarin bayani amma yiwa sallah lokaci Allah ne yi kwanukan kwanukan aikin haji Allah da kansa yace daga kaza zuwa kaza ne lokacin aikin haji da kansa yace alhaji ashhurun ma'lumat shi aikin haji da na dora muku na wajibi to an so watanni ne sanannu kwanuka ne sanannu suna fara zulqa'ida an gane ko zulhijja da wani sashi na al-muharram shikenan magana ta gane wannan sune kwanukan aikin haji abin da ya sa ma aka ce zai kai al-muharram din domin dawaf na alifada an bawa mahajjaci dama har zuwa ƙarshen watan zulhijja zai iya yi in har da turmutsutsi da cinkoso bai samu dama ba zai ja har zuwa ƙarshen watan zai ja shi ba matsala zai yi kuma iya cikin rukuni daga cikin rukunin aikin hajji an fahimci wannan to Allah sai wa aikin hajji lokaci da kansa da aka zo maganar azumi tunda shi ma ibada ce mai lokaci sai Allah ta'ala ke cewa azumin da ya wajabta muku ku yi to kamar mai tambaya zai ce to Allah a wani wata za mu yi sai ce har shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran azumin da nace ku yi ku azumci wata ɗaya a shekara to a watan ramadan za ku yi azumi Allah ne ya ce ai azumci ramadan an fahimci wannan a shari'a ce ta ce zakka ga yadda za a yi da ita lokacinta akwai mai shekara-shekara akwai kuma wanda kaka ta bayyana wa atu haka huyo mahasade idan kun yi noma kun samu amfanin gona ya kai lissafi a lokacin da kuka kammala kansa kuka irga ya kuka cika lissafin to a ranar zaka ba da zakar ta kwana don in ka gama aikin gona ka karin casa kake in daure kawa kake in daidu mai kai ka kirga ka ga abin da ka samu ya kai lissafi to ba so ya kwana a rana ake so ka ɗauka ka biya bayan allah kayansu har imam malik ke cewa idan ta kwana baka bayar ba aka zo aka sace ko aka yi gobara ta cinye sai ka biya to me yasa baka biya talaka kayansu ba ai abin da ake jira kun ka gama aikin ko kai lissafi in dai ka kai lissafi ka kammala aiki ka ba su kayansu kawai an fahimci wannan amma in jan kafa da wani leke-leke kake yi kasan akwai masu ba da zakar ma da kyashi kai dai inda kai musulmi ne ba za ka ci zakka ba wala duk mai tarka haram ce allah wallahi haram ce guba ce in ka ci zakar kuɗi ko ka ci zakar amfanin gona to guba ka ci wa kanka dolan ka dai ka ɗauka ka bayar to wa so a bayar wa kyashi suke wani a iya mun wani gani gani wallahi ko sanar da zuwa baya mu a to allah ne sai bashi allah ne sai ka bashi ya za ka yi kai abu nau kake wa Allah kuma ya baka ku baka saba masa kana saba masa ai kuma ya dauka ya baka in bin Allah ne da zuwa masallaci da wurako wanda ya riga ka ai kuma Allah bai bashin ba bai bashi abin da zai zakar kai kuma ya dauka ya baka akwai masu bada zakar ma na wayo sai je gidan wani abokinsa sai ya dau kuɗi mai yawa sai biya matarsa wai shi ma da in ya tashi fitarwa ya je ya kai gidansa akwai masu irin wannan wallahi wallahi na zo gaisa da hajiya ne wannan irin dan haƙƙin nan ne muka fitar muka bayar sai a bata 500 ko miliyan da to kai ma fa nuna ma yake fa idan ka fitar fa akwai hajiyar sa gida gaji kai wannan wayo ne Allah ba a masa wayo Allah ba a masa wayo dan adam dan adam Allah ne ya fi son dan adam shi yasa da ya zo maganar zakar da kansa ya ce ga wanda zaka bawa da kansa ya faɗa inna masadaqatu lil fuqara'i والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل su takwas Allah ya ce ba nau'o'in mutane guda takwas duk wanda baya cikin takwas ɗin in ka bashi zakka ba ta yi ba kuma zakka duk wanda ka mallake shi cinsa da shansa da ɗawainiyar suna ƙarƙashin ka ba za ka bashi zakka ba yasa ba za ka biya matarka zakka ba haramun ci in ka biya matarka zakka ba ta yi ba sai dai ka mata kyauta cikin dukiyar da Allah ya baka za ka yi mata kyauta ka bata ko za ka mata kishiya ka yi toshiyar baki Allah ko ka zago da dubu ɗari biyu ka ce hajiya ga wannan da Allah da me ce mai gida a baki na yi to in mai hankali ta san akwai wani abu zai biyo ba da wannan toshiyar baki ka yi ko irin da binne ya ka to wannan za ka iya yi amma zakka ba za ka ɗauki zakka ka biya matarka ba haka nan ɗanka wanda bai yi aure ya ware kansa ba a ƙarƙashin keke cinsa shansa makarantarsa baka ware shi ba to shi ma ba za ka bashi zaka ba haka nan baban kan ka nauyinsa da mahaifiyarka duka suna ƙarƙashin kai ne kake kula da rayuwarsu to su ma ba za ka basu zaka ba an bai wannan wanda za ka biya zaka sai wanda baya cikin wanda ka nauyinsa a rayuwa ko iya cikin waɗancan mutane guda takwas to su za ka bi ko kun yi faɗa jiye da shi ko ya mare ka ko ya kasa ka a neman aure ko ba fatin ku ɗaya ba Allah wallahi dole shi dai zaka bi Allah ne ya gaba shi kai shi to wannan shine irin aikin da Allah yake domin ya san dan adam akan kuɗi ne son kansa ne yasa ce zakka ga iya adadi ga wanda zaka bi ga lokacin da zaka bayar da kansa ya tsara in baka bi ba to baka yi ba in ka ji lahira kuma sai Allah ya tuhume ka akan baka bayar ba to duka wannan shine irin yaran da shari'a take so mu gane dan adam in ka bar shi da kansa da kansa zai zalunci zai yi son kai domin innal insana khuliqa halu'a dan adam musamman wanda ba shi da imani an halice shi da ciwon son kai ciwon hananiya shine halu ciwon son kai ba ga mutum fa iya da uwa iya da uba iya da shiƙiƙai masu uwa ɗi uba ɗaya da umai da li'abbai da kawunnai da bafannai amma idan allah ɗan hore masa wata dukiya ya yi gidan mai ko ya yi wani abu sai ce wani wani ansons shi da yayansa kawai ba ubansa ba uwarsa ba babbansa ba gogonsa allah shi da yayansa kawai kaga wani halo ne ciwon son zuciya ne ina ma ka ce wani wani a family shi kenan ka ce kai da familin ka gaba ɗaya to amma da kai da ɗanka kawai da ‘ya'yanka in ɗan ɗaya ne ma da kai da ɗanka kawai shi ne naka sai ga wani san kai ne halu oke nan iza masa hoshiru jazu'a wa iza masa wani khairu manu'a ilai musalli to sai mali ya ce ana buƙatar dalili na tafriki da dalili kuma na miki da tafrik ƙad ya ƙulu ƙa'il mai magana zai iya cewa dalilin tafrik an wada a rijilai ne iza kana ta ɗabi'ataini a tafaruk akwai yiwa wani zai iya cewa ai ɗabi'ar ɗan adam idan ya tsugunna ko ya durƙusa ko ya tsinci kansa a cikin yanayin sujada ai kafafuwansa baya haɗe su a ɗabi'arsa kuma ɗabi'a inda in bata ci karo da shari'a ba ana ɗauka ai addini da ita malice wani zai iya faɗar wannan li'anna dammu rijilaini ba'dhuha ila ba'din amru za'id alama ta tagaddin ma ta bihi ɗabi'atul insan haɗe ƙafafu a yayin sujada ko a yanayi irin na sujada to ɗabi'a ce wata ƙari akan abin da ɗan adam ya saba an bai mija ki yasa kaga a tsayuwar sallah ka ce tsayuwar ɗabi'a karka buɗe ƙafafuwan kuma karka haɗe su a guda ɗabi'a dai yadda ka saba an zaka tsaya ba tali ƙafafuwan kake ba ba kuma gwama so kake a guda ba irin wannan tsayuwar ɗabi'a ita sallah ta baka dama kai a cikinta to sai wani ce to ita ma ɗabi'a ta ce duk wanda ya durƙuso irin na sallah ko ba sallah zai yi ba to a kafafuwansa ba zai yi haɗe sai daiwa rasu faqul sai shi malam usmi ne ce sai muka ce innahum yufarriquna bi muqtada taba to zai iya raba kafafuwan bisa abin da ɗabi'arsa ta haifar masa amma bi miqdari shibirin bi taju ila dalil amma miqdarin rabawar a ce sai ɗani guda sai ya tsawon ɗani guda to ana buƙatar dalili li'annal qa'ida anna kullu shay'in du'iya fihi taqdir bil adadi aw bil kayfiyya aw bil hajmi fala budda fihi min dalilin sai mali ƙara fito da wancan bayan da ne fili yace qa'ida ta ce anna kullu shay'in dukkan wani al'amari ku ji kalmar da malam yake amfani da ita anna kulla shay'in dukkan wani al'amari iza du'iya ko kuma iddu iya fi taqdir wanda aka yi da'awar gwargwadawa a cikin sa kun kamar sallah ce raka'a hudu raka'a uku raka'a biyu shine taqdir din ayi gwargwadan abu kaza ko ramadan a ce iya iya iya wata ramadan kadai azumi iya wata ramadan kadai ko zakka iya kaza kadai ko haji aikin haji iya watanni kadai to shine mai kidar duk abin da yake da wannan gurgudan bil adad ko iya da a ce kaza a ce uku a ce bakwai a ce goma in dai da wannan a cikin aikin ibada au bil kayfiya ko ga yanda ake yi eh da safe ko da yamma ko da daddare in dai da wannan au bil hajm ko girman sa kaza fala budda min dalilin to dole sai ka kawo dalili ba za ka ce ayi a karanta wani zikiri 313 ba ka yi shiru ka zare ido a sai ka kawo dalili Allah sai ka kawo dalili kaga fadar la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dalili akwai dalili akwai hadisi a cikin bukhari akwai cikin muslim hatta hisul muslim in karuba da akwai da dukkan littafin da ya bagana akan azkar da akwai idan kace tasbihin sallah 33 uku akwai dalili akwai dalili akwai hadisi akan wannan amma kace 313 sai ka kawo dalili sai ka kawo ga inda manzan Allah ya ce ko ga inda sabai suka fada an fahimta shi ne bil adad ka ce abu adadi kaza ake yi ko kwana bakwai ko kwana uku in dai ibada ce ba mu'amala ba ku fahimci abin in dai ibada ce ba mu'amala ba to ana bukatar sai ka kawo dalili sai ma ne ce fala budda min dalilin wa in kana tahakkuman bila dalil ko da an hukunta abin ba dalili to dole ana bukatar dalili ko da da an doru ana tayi ana tayi kasan da da can ana bada raka rakoya cikin ramadan a ce kai raka goma sha biyu ko wata raka da fatiha da kulhuwa biyar da kulya uku da waye kaza to kaga daddawa an san musamman dattawa do an irin wannan kaga da ce ina bila dalil an hukunta mutane a lokacin amma ba dalili sai da ce to niyyarka a lokacin da ibada kake so to Allah ya sa ta yi ma amfani Allah baka lada amma ita kanta wannan ibadar ba ta da lada tun babu dalili babu dalili a kanta ana ganewa idan naqul miqdaru shibir law wada'a rijlaini fi sujudi gwargwadon ɗani da aka ce ka raba kafafuwanka da gwargwadon ɗanin ƙyan yatsa lawa za a rijilai da dai za ka sanya kafafuwanka fi sujudi a cikin sujada ya hataju ila dalil kamar da kafar ka haka da gwargwadon ɗani guda tsakaninsu akwai ana buƙatar kawo dalili amma fatu baƙi da ƙulul insan addalilu ala adami dalil wal asul fi ɗabi'a an ta kuna rijilani au au alƙadamani muftari mubtarikataini kama kadat arkubatani mubtarikataini sai malaki cewa abinda ake zuwa kawo fatahi a cikin sa to dan adam zai iya cewa ad-dalil adamu dalil wannan kuma baya ci sai a babin mu'amala me yasa kake a haka naga ana yi ko dabi'a ta tabbatar a'a ita waccan wannan kalmar a mu'amala take amfani ba ibada ba wal aslu fi tabi'a asali a dabi'a dan adam an takuna rijilaini ko rijilani kafafuwansa guda biyu awil kadamani ko dai kafafuwan dai mubtarikataini to za a raba su biyu a raba su ba a haɗe su ba kama kana turkubatani mubtarikataini kamar yadda guyoyi ma ba haɗe su ake ba a sallah guyoyinka idan za ka yi rukuyi ko za ka yi zina ba haɗe su ake ba to yi suka ɗau wannan shi ma aka yi nuna cewa su ma kafafuwa ba dole sai ka haɗe su ba amma duk wannan maganganu ne imala yake biya su ko tun da an ce manzon Allah ya magana da gare kawai ko ɗabi'arka ta ce ai ko ba gane ba ko ka gane in dai manzon Allah yayi kuma akwai ingantaccen magana yayi kawai zaka yi gayan ga kawai shine magana gaskiya kawai lakin al-aqrabu ila sunna an yadumma ba'dha ila ba'd sai ma ce abin da yafi zama dacewa da sunna ku yi kusaci ga sunna shine idan ka tahi sujada in ba da larura ba ka haɗe gababuwanka kawai wannan shine abin da yafi dab da sunna ke ma idan kina sallah a gidanki a ɗakinki in ba da larura ba ana su in za ki su da ƙafafuwan ki haɗe su a buɗe wannan shi ne kawai magana bin nisba li rukubatai ne amma saɓanin gwiwoyi fa suna fi a alam lam tarud bi dammi ba'd wa ila ba'd ba wata suna da tace a haɗe gwiwoyi a yayin sallah ko a yayin sujada babu wannan hadisi tunda ba a samu ba to sai ka basu a ɗabi'ar su amma ƙafafuwa tunda an ce a haɗe su akwai dalili sai ka tashi daga ɗabi'a ka koma shari'a wannan shine kuma abin nan da addini ya ce ayi wala fatahu wala fatahu ba za ka bude su ba za ka wara su ba izan fal yaj fal yaj yaj'aluhuma ala tabi'ati ala tabi'atihima ko ba za ka sanya su bisa dabi'a su ba za ka hade su a guda wala yadumu ba'dha ila ba'd ko kuma su guyoyi za ka buda su a lokacin da za ka yi sujjada an gane ku za ka maida su bisa yadda ɗabi'a ta ce ka yi da guyoyinka tunda ba nassin da ya ce karka yi haka wala ya dimu ba zuwa ila ba kuma za ka haɗe sashen su da sashen su ba wala ya carshi zira'aihi to an gama da magana ƙafafuwa kuma wannan fadin magana ce kan ya ƙafar ka za ta kasance a sujjada duk wannan magana wajen su ne guda iya ta bayani Allah akan ƙafar ka ya za ta kasance a sujjada yake ma bayani ya naji ƙafar ka ƙafafuwan ka ya za ka yi da su a sujjada duk wannan wajen minti 40 din akan magana ƙafa yake a sujjada a ga malamin ya gyara lokacinsa ya yi ta bincike ya rubuta ya yi komai amma kai ɗabbaka abin kuma sai ma wahala wala ya firishu zira'ai an da kuma gana hannaye yanda ake so hannayenka su kasance a sujada ba a so ka shimfiɗa su daga nan ku'i zuwa mirfak ba a so ka shimfiɗa shi a ƙasa kasan akwai masu sujada har yanzu aka kawai sun sujada haka suke yi tun daga nan ɗinsu gwiwar hannu hannun duk a kwanci ke a ƙasa to karka yi wannan akwai hadisin da manzan Allah ce karka yi irin wannan a sujada sin mala yake cewa karka yi ibtirashi na zira'ai zira'inka karka yi shimfiɗa shi a ƙasa rawar bukari an anas radiyallahu an imam bukari ya fito da hadisin anas ɗan malik Allah ta'ala ƙare da shi yake cewa ita dilo fi sujud manzo Allah ce ku daidaitu a sujada ku daidaitu wala yabsutu ahadukum zira'i in bisadil kal kadayen ku idan zai sujida ya shimfida zira'insa kamar yadda kare yake yi duk wanda ya san kwanciyar kare tun daga nan ɗinsa har nan ɗinsa du'a addu'a ƙasa sai a shimfida suke to manzo Allah ce kar ku yi irin na kare an gane wala yakuf sha'rahu wala subahu wannan da larabawa ake an ce karka zubo da gashin ka kai sujada a kansa amma kai kai gwiwa kaman kai kaman gwiwa raƙumi na ma gashin da zai zubo kasa wannan da larabawa ake yawa yawa ko mace ce yanzu dai ba ƙari za ta yi ta ci min wace ce za ta yi sujada har gashin da ya zubo kasa ai mu waka Allah ya ba mu da wannan wadatar gashin larabawa ake nufi an gane ku yawa karkai wannan wala asaubahu kuma karka sa tufarka kai su da akanta matukar ba tsakiyar rana bane ko larura ta sa dole shi kai wannan rawal bukhari an an ibn abbas akwai hadisi daga abdullahi dan abbas kamar da babu bukhari ya fito da shi yake cewa radiyallahu anhu ma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirna an nasjuda ala sabati azumin dan abbas yace manzon Allah yace an ba mu doka da umarni mu yi sujada kan gabbai guda bakwai wala na kufu sauban kada mu ɗora goshinmu kan tufarmu mu jawo rawaninmu ko hiramunmu mu sanya bayan gunda muke masallaci da shimfiɗa da komai kada mu ce mun jawo wata tufarmu mun shimfiɗa sannan mu su zaka mazala ce kar mu wannan wala sha'ran kar mu kuma jawo gashin mu zubo da shi kasan mu su da akansa shi ma anam dan Abbas ya ce manzon Allah ya ce akwai hani game da wannan wali muslim hadisin muslim kuma umira annabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah yayi umarni an yasjuda ala sabati ala sabatin yayi umarni ayi sujuda kan gabai guda bakwai waluhiya ko manzon Allah yayi hani an yakufa a sha'arahu wa thiyabahu kuma yayi sujuda kan gashin sa ko akan tufafin shi wannan shi ma akwai hani akan wannan an fahimci wannan to ina ganin ana mana ishara za mu tsaya anan lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya samu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya yi wa rayuwar mu albarka ya yi wa dukiyar mu albarka ya sanya albarka a gidajenmu da iyalanmu ya ƙara yi wa ainihin ƙasarmu ya mata jagora ya bata zaman lafiya Allah ta'ala ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhir da'wana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته